أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإذا لستم منهم رشدا فادفعوا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ubangiji yana cewa ya ku waliyan marayu ko wasiyan marayu wato idan maraya wanda ya karbe shi ya karbi dukiyarsa danginsa ne ko baffansa ko wansa ya zama waliyarsa in kuma a'a wasiyi ne ba abin da ya hada sai dai wasiya akan ya rike shi ya rike masa dukiyarsa shi ya hada su to sunansa wasiyi ya ku waliyan marayu wasiyan marayu wabtarul yatami hatta idza balagu nikaha ku jarraba marayu sai sun isa lokacin aure wato sun balaga sun yi mafarkin mata sun isa aure kenan ba ta zabar gun nikaha ba wata mota ce mai security wabtar da ta mai ta yi zabar gun nikaha fa ina rastu min rushdan fadfa'u ilayhim wa amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran yakbaru ku jarraba marayu hatta iza balagun nikaha sai sun kai mazaje masu wanda suka iya yin aure sun isa yin aure sun balaga kenan ita balaga ana gane balaga da abubuwa guda biyar su ne alamomin balaga na farko guda uku sun haɗu maza da mata a kansu guda biyu ko na mata su kadai mafarkin mata wanda duk ya mafarkin mata to ya balaga mace in ta yi farkin maza ta balaga haka kuma idan mutum ya yi gashin mara ya balaga hatta ya za balagun nikaha ko kuma ya kai shekara goma sha biyar a hanafiya ko sha bakwai zuwa sha takwas a malikiya wannan duka alamomin balaga ne mace kuma in ta yi haila ta balaga ko kuma ba ta yi haila ba amma ta samu ciki ta balaga bai na nastu minhu rushdan bayan sun balaga din sai fa kun duba kun ga wato sun isa ganewa kan kansu ya waye da dukiya yadda za a za su sarrafa ta ta riga karuwa nan ko jarrabawa za a yi a bashi yan kuɗi a ce je ya sayo abu kaza ya saro abu kaza wuri kaza ya zo ya sayar a gani in an jarraba shi ya je wani gari ya saro kaya ya dawo ya sayar ya sa komawa ya dawo ya sayar an ga komai na tafiya daidai to ya yi ya shiryu kenan ya isa kiyaye dukiyarsa ba zai je ya tozartar da ita ko dan su yi masa wayo su yi masa fowa na yin su kwace dukiyar ba fadba'u ilahimu nakanin ta faru fadba'u ku miƙa musu ilahimu a mawarin dukiyarsu kuma ya musu dukiyarsu a gaban shehu wala ta kuluwa israfan na bidaran kar ku cinye wa marayu dukiyarsu israfan dan banna bidaran don kada maza maza ku cinye ta kamun su girma su yi wayo ku riga kun cinye dukiyar wa bidaran saboda gaggawan an yakbaro kada su girma su yi wayo ku cinye dukiyar kamun su girma su yi wayo ma kun cinye ta to kada ku yi haka man kana ganiyan falyastafi wanda aka bashi amanar marayu da dukiyarsu din nan idan mawadaci ne to ya kame wato kada kada ya saki jikinsa a cikin cin dukiyar maraya waɗansu mutane ma wato in an ba sa yarda a taɓi saniyar maraya da farko sannan a taɓi saniyarsu akan wannan ƙuryan sai dai a taɓi nasu wai wanda zai saura a cikin ƙwaryan kada ya haɗu da nasu saboda kiyayewa idan mutum ya dukiya ya kiyayewa marayu dukiyarsu waman kana ganiyan falyasta waman kana faƙiran amma idan mutum matalauci ne aka bashi kulawa da dukiyar marayu da marayu din to faliya kulmin marufi ya ci gwargwadon bukatarsa gwargwadon wahalarsa gwargwadon aikinsa maimakon a ɗauko wani mai kulawa da dukiyar mai gadi ko mai kiwo to shi yake musu wahala fiye ɗibi abincinsa a cikin wahalar da zai gwargwado fai za da fatan wa ilayhim amarin fa ashidu alaihim lokacin da za ku miƙa musu dukiyar nan tasu ku kawo shaida ku kafa yau da su baban su shekara kaza kenan a lokacin su yara ne amma yanzu mun gane sun balaga sun isa su rike kansu su rike dukiyarsu a lokacin da muka dukiyar ga yadda take ga yadda take an samu karuwa kaza an samu asara kaza an samu karuwa kaza an sa yanzu dai ta zama kaza ga ta nan zamu mika musu ku shaida mun mayar musu dukiyar su daga yau to wannan shaidu sai su shaida an mayar musu dukiyar su fa ashhadu alaihim wa kafi billahi hasiba Allah ya fi kowa shaida ya fi kowa kiyayewa sanin gwargwadon dukiyar yadda aka karbe ta da yadda za a mai da ita ya san lissafin ta
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كبر نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا an so ma shiga maganan gado kenan a wani sahabi balansari ana kiransa ausumnu sabit ya rasu ya bar 'ya'yansa guda uku mata kuma na da 'yan uwa guda biyu 'yan uwan nasa ya suka kwashe dukiyarsa duka suka rike matar sai ta je ta yi ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ni matar ausu ne wanda ya shahada ya mutu ya bar dukiya gurgudu ya bar ƴaƴa guda uku mata amma ƴan uwansa guda biyu sun ɗebe dukiyar duka sun hana mana komai sai maza maza manzo Allah ya sa a kira su da kira su ya ta mai da maganar sai suka ce haka ne to ai ƴaƴan nata ai ƙanana ne wanda bai isa ya hau doki ba ya ɗauki makami ya kare jama'a ya kare dukiya ba a ba shi gado a lokacin mata ba sa gado wai ba sa zuwa yaƙi yara ba a ba su gado wai ba sa zuwa yaƙi sai namiji ne mai zuwa yaƙi shi kada ke ba shi gado to shi kenan maza maza sai ubangiji saukar da wannan aya lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wa lin-nisa nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiba mafruda ta kira ta a kira su aka gaya musu Allah ya saukar da aya amma bai yi bayani ba tukuna ku bari sai ya yi bayani ya ce lallai maza in wani mutuminsu ya rasu makusaci ko uba ko ɗa ko baffa ko ‘yan uwa suna da rabo a cikin gadon abin da ya bari haka mata ma in an musu rasuwa suna da gado a cikin abin da mamaci ya bari amma bai yi bayani ba amma ku dakata in yayi bayani zan faɗi rabon kowa in ma tarakar wari da ne muhim ma kalla minhu abin da yake wanda yake da yawa a ciki ko kaɗan auka su da ko mai yawa abin da ya bari nan komi yawansa komi kaɗan ɗinsa to dangi suna da gado maza da mata ba wanda za a hana shi gado don yana mace ba wanda za a hana shi gado don yana ƙaramin yaro in ma kalla min auka suna siyin huruba وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا إذا أمر دوكي يرقادوا ذا أربع sai waɗansu dangi makusata suka zo wurin rabon amma su an musu hijabi wanda suka fi su ƙarfi sun tsare su ba su da gado amma ga zumunta ko kuma miskinai waɗanda ba dangi mamacin ba sun halarta sun gado to abinda za a yi sai a ɗaibi kaɗan a san musu a ba su haƙuri ta wannan dukiya ta marayu ce ba ku da rabon gado a ciki ku yi haƙuri ga ɗan abin mata'i a ba su kaɗan su dangin su miskinan da fage sallai ku tafi wannan dukiyan ga marayun nan su ne da ita ƙululan ku gaya musu ƙaunar magana a ruhan mai kyau wani dukiyar ta marayu ce ba rawanku a ciki ku yi haƙuri وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا waɗanda suka karɓi marayu da dukiyar marayu da sunan su waliyansu ne ko wasiyansu ne waliyaksha su mafa su ji tsoro su ji tsoron su ma in sun mutu sun bar ‘ya'yansu ƙanana su yi warayunsu yadda za a yi wa ‘ya'yansu in sun mutu ‘ya'yansu ba sa so a wulakantar da su ba sa su cinye musu dukiyarsu to su ma su kyauta waɗannan marayu kada su wulakantar da su kada su wulakantar dukiyarsu su ma saura kaɗan in numfashi ya shiga bai fito ba ‘ya'yansu sun zama marayu in numfashi ya fita bai sa kowa ba ‘ya'yansu sun zama marayu to su ji tsoron abin da ba sa su aiwa ƴaƴan su kar su yi waɗannan marayu khafu alaihim falyattaqullah su ji tsoron Allah wal yaqulu su rika faɗin qaulan sadidan magana mai kyau magana wanda ya dace wato rika jawo maraya ana gaya masa magana mai daɗi ya wane na ɗana wance na wance na ɗana wane na ana jawo su a jika saboda a ɗebe musu kewan rasuwan babansu kara yi gaji masu mummunan taurari uban ku ya mutu masu mummunan taurari a kara yi gaji musu bakan magana magana mai kyau da ana jawo su a jika wa gudu yawan kaulan marufa innal ladhina yakuluna amwalan yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا kada ku kuskura ku ci dukiyar marayun nan a zalunci innal ladzina sani waɗannan ya kuruna amwal yatami zulman masu jin dukiyar maraya ta hanyar zalunci ba don ya sa zulman din nan ba to maraya ko sadaka ya baka in kaci kaci wuta ko kyauta ya baka in kaci kaci wuta ko kana cin abinci da shi kana kawo naka yana kawo nasa kuka ci naka in kuka kaci nasa kaci wuta amma Allah ce zulman wanda ya ci da zalunci da zalunci waɗanda suke cin dukiyar marayu zulman da zalunci innama yakuluna fi butunihim nar su sani fa wuta suke ci a cikkunan su wuta suke ci fa wato ko gini kai da kudinsa fa ka ci kudinsa ko aure kai da kudinsa ka ci kudinsa ko bashi ka biya da kudinsa ka ci kudinsa ko wuta ka ci kuma da sannan ka mutu zaka fada cikin wuta dukiyar maraya inda ma ya kuluna fi butunihim nara wuta suke ce cikin cikkunan su wasu yasu launa sa'ira da sannu kuma za su kone cikin wutan sa'ira Allah ya kiyaye يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
za a shiga rabon gado kenan gado da mamaci din ya mutu ya bari akwai abubuwan da suke hana gado wato mutane in wanda za a gada musulmi ne mai gado ba musulmi bane ba gado tsakaninsu to rigimar da take faruwa kenan masu kiran iyayensu mushrikai din na abin mamaki kuma in mutane sun mutu iyayen nasu mutu su zo su yi gado sun kira ubansu mushiriki sun kira uwarsu mushirika amma in ta mutu ko ya mutu sai su shigo cikin musulmi za su yi gado mushiriki an yi- an yi- an yi- an yi zalunci sau biyu an faɗa musulmi kafiri an yi babban zalunci an zo an cike dukiyar da sun wai gado an yi zalunci na biyu ina ruwanka da kayan mushiriki in addini ya bambanta ba gado tsakani idan mutane masu gado da juna sun yi hatsarin mota ba a san wanda ya fara mutuwa ba ba gado tsakaninsu hakanan kuma ah, zaul arhami akwai dangi na wajen uwa su ma ba sa gado yadda zai zo mana nan gaba za za- za a faɗe su dukansu dai haka kuma ah, bawa ba a gadonsa ‘ya'yansa ba za su gaje shi ba ubangijinsa ne zai gaje shi to duka waɗannan abubuwa mun maganan bawa ɗin nan da baiwa ɗin nan duk mutane da suka ce babu bawa fa akwai aiki a gabansu kamar yadda nake faɗa dole ka ɗauki jan biro duk inda ka ga wannan a ƙur'ani ka sa jan biro ka soke ka ce babu bawa ba bauta haka in namiji ne in mace ce ga sunan dai ayoyi da yawa wanda wani lokaci za mu karanta muku duk wanda ya ce babu din nan to sai a ce shin ayoyin nan aya hukuncinta baya tashi sai Allah ya kawo wata aya ya soke hukuncinta wannan ku daga manzo Allah ya bar duniya magana ta kare ba ayan da za ta sauko ta ɗauke hukuncin wata aya to ayoyin kenan yanzu sun yi expire tunda ba nuska ba ba kawo ayoyi sun musu nuska ba an ce kuma ba sa hukunci to sun yi expire kenan addinin manzo Allah ya zama haka don nasara ya ce babu bauta shikenan sai mu wa musulmi mu ce babu bauta sai akwai bayi akwai bauta doka ta hana yanzu duk duniya ba mutumin da zai ridda a kashe shi duk duniya sai ta yancinsa ne ya canja addininsa kuma haka za mu kulle a zuciyarmu yanzu ba inda za ka je wani ya ridda kashe shi ba zai yiwu ba sai ce a yancin dan adam ne yana da dama ya bar addinin nan ya shiga wancan yana da dama ya bar wancan ɗin ma ya shiga yancin sa ne ko sai o, sai mu ce mu ma mun yadda to haka kuma wai mutane sun yi zina za a hukunta su ko wajen jiwa ko wajen bulala sai hukumar tambaya menene suka aka ce me zina ce mutane suka yi suka yi jima'i babu aure ba mallaka wanda yake sun ce mallakan ma babu yanzu suka ta to me ya faru mutum da masoyiyarsa sun nuna soyayya sai ya musu duka me ya kawo zagi ma balle duka Ha- ba dokokin kasan nan ba har dokan misira na karanta suka ce idan mutum ya kwanta da matar da ba tasa ba to za a duba a ga ta yarda ko ko faɗe mata in ta yarda ba komai amma sai likita ya duba bai ji mata ciwo ba ko kuma mijinta ya yi ƙara an ci mutuncinsa ko ko in budurwa ce ubanta ya yi ƙara so in ya yi ƙara a duba a ga ta ji ciwo likita ya duba amma in babu wannan ba wani hukunci a misira fa dokokin misira fa haka dokokin suke a duniya to kuma sai mu yadda mu yi imani da dokan nasara ta soke dokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda da wata ranar shi Ibrahim radiyallahu anhu ya je taro na malaman duniya a Sharqul Awsat Middle East sai wani malami ya tashi barabi ya maganganu ya makai maganganu na boko babu bauta yanzu dalilin da ba musulunci a cikin musulunci babu bauta a cikin musulunci kowa da ne dama da aka ce aka yi bauta ne aka ce in mutum yayi kaza yantar da bawa in mutum yayi kaza kamun nan ma ai an yantar yayi ta yayi ta zurunta da ya gama sai shi Ibrahim ya tashi yace duk wannan maganar da ka faɗa ka soki musulunci ne wato ka soki ayyukan Allah da ayyukan manzon Allah da ayyukan musulunci don nasara ya ji daɗi da yan boko yan almajiransa sai ya karanto masa ayoyi da hukunce-hukunce na, na ayoyi da alkur'ani da hadisai da ya gama karantawa duk malamai su goyi bayan shehu din to sai mutum ya ce wallahi ni ko na riga na rubuta littafi ma akan wagana na watsa a duniya ce yau ce ka rubuta littafi ka janye sai shehu rashi yau da mamaki bakar fata yana ce akwai bauta jar fata ce ba bauta an ya kamata a ce ba bauta na kiri baki ne amma ga mamaki jar fata na ce ba bauta ni bakar fata na ce akwai bauta saboda haka duk masu goyon bayan turawa da daidai a hankali a hankali ake jansu har su soke addinin namu gaje a soke ayi qur'ani an soke hadisai an soke hukunci duka an ce ya isa saboda bature ya hana ya ce bai yadda ba saboda haka sai abin na bature ya bi nasu to za mu shiga wannan ayar kuma za mu karanta sadunun rabi wanda ya shahada ya bar ‘ya'yansa guda biyu mata to sai ɗan uwansa ya kwashe dukiyar duka bai ba su komai ba sai matarsa ta je ta yi ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah aka saukar masa da wannan aya a hada da wancan yadda za a raba gado to sai annabi ya kira su ya kasa dukiyar kashi uku ya baiwa ‘ya'ya guda biyun nan kashi biyu cikin kashi uku ya baiwa matar sumuni sauran kuma aka ba ɗan uwan nasa wanda da ya kwashe dukiyar gaba ɗaya yusikum Allahu fi auladikum lizzakari min hazilun sayin fa in kunna nisa'an fawqa thalathayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kana wahidatun falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma thuluthu mimma taraka in kana lahu walad وليكن له ولد وورثه أبواه فليمه الثلث وإن كان له إخوة فليمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما wato duk abin da ya shafi rabon dukiya Allah yakan ajiye annabi waje ɗaya saboda jin tausayin mutane in rabon zakka ne Allah da kansa ya raba in rabon gado ne Allah da kansa ya raba in na farko ne daga nima Allah da kansa ya raba saboda tsoron kada annabi ya raba wani mutum ya ji wani abu a zuciyarsa to in ka ji wani abu a zuciyarka na annabi ka yadda da rabansa ba to ka halaka don Allah da kansa ne ya faɗa fa dole in ka yadda ba za ka tuhumi Allah ba amma in annabi ne sai ka ce wataƙila ya fi son wani ya fi son wance saboda kaza kaza sai ka ji wani wa zuciyar to in kai haka wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yu'minu harajan ma qadaita sallimu taslima duk wanda annabi ya hukunce ce bai yadda ba ya halaka yanzu yi wannan hukunce hukuncen na na bayi duka mutane da suka ce ba su yarda ba a harake suke sai dai sun yi imani sun tuba yusikumullahu fi auladikum Allah na ba ku umurni mai karfi mai tafiya ko mai mutuwa shi ke ba da wasiya to Allah kullun yana nan ba yin tafiya balle kau a in yace yana wasiya zalikum wasaykum bi wannan Allah ne muku wasiya da wannan ma'anarsa ya ba da umurni da ƙarfafawa Allah ya ba ku umurni da ƙarfafawa fi auladikum cikin sha'ani ƴaƴanku in kun mutu kun basu lizzakar mithlu hazilun sayaini a dukiyar za a duba yaran da aka bari maza da mata to kowane namiji sai a bashi rabon mata guda biyu to wannan ma yanzu dokar bata yadda ba wai dole ne a daidaita su ai matar ita ce ma ya kamata a bata mai yawa saboda rauninta kaji ƙarya an sa wannan dokoki a waɗansu dauloli yanzu ɗin nan ma wata daular laraba ma shugabanta ya zartar da wannan hukunci ko da yake ya mutu an huta ai wannan hikima misali yan mata guda biyu da namiji ɗaya namiji ɗayan nan sai aka ba shi rabonsu su biyun nan yan matan kaga kamun su yi aure a gidansa suke cin abinci in sun yi aure wani dalili ya dawo da su gidan a gidansa suke cin abinci in wani biki ya tashi shine zai musu kuma kamun su gama idda su yi wani auren shi ke ciyar da su to idan su kuma ba sa ciyarwa in ba taimake shi an kara masa baka gani ba ba yi masa adalci ba saboda haka Allah ya bashi rabon mutum biyu don saboda daukan nauyi namiji ya bashi rabon mata biyu lizzakar lil hazilun sayin fa'in kunna nisa'an fauƙas na ta ni falahunna sulusa ma tarak in kuma waɗanda aka barin mata ne wato shi ainihin namiji in shi kaɗai ne zai kwashe dukiyar gaba ɗaya in in mace ce guda ɗaya min kare washe tun falanis wa in kana sasnata ne wani sulusa ni ma tarak yusikumullahu bi auladikum lizzakar bi lazilun sayin fa in kunna nisa'an fawqas nataini idan waɗanda aka bari mata ne fiye da biyu daga biyun kuma ake ɗauka to sai a kansa dukiyar kashi uku sai a ba su kashi biyu sauran kashi ɗaya kuma idan da wani asibi sai ya ɗiba ko wani wanda yake makusaci ne amma ba da gado to sai ya ɗiba ko su biyu ne ko su uku ne ko su hudu ne ko su nawa ne dai kashi za a kasa kashi uku a ba su kashi biyu walahunna sulusa ma tarak wa in kana wahidatun falaha nisfu in ko wanda aka barin guda daya ce ya ya guda daya falaha nisfu sai kasa dukiyar kashi biyu yar sai a bata rabi cewa za a bata rabi din nan shine ya nuna mana she in namiji ne hada masa za a yi tunda yake rabon mata biyu yake karba wannan ta karbi rabi to ashe da namiji ne sai ya karba duka biyu وإن آه فلا نصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد يا مت يا بر أوا يا بر أبا تو كما يا بر يا يا to kowace da uwar da uban duk kowanne a kasa dukiya kashi shida a ɗauki kashi ɗaya ba uwa a ɗauki kashi ɗaya ba uba sauran kuma 'ya'yan sai su raba sudus kenan ولأبويه لكل واحد منه السدس مما ترك إن كان له ولد إن فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه إن كو يا متني يا بر أوسا دا أبانسا باب يا يا واتو با دانسا با يسا با باب باب دان دانسا با ير دانسا to sai a kasa dukiyar kashi uku wali sai a ba uba kashi biyu a bai uwa kashi daya wal ummi sulusu in ba da wasiyatin yusi biya audain nan kuma saboda an mutu an bar wa shi uban an bar masa yaya marayu saboda haka aka bashi kashi biyu ita kuma aka bashi aka bata kashi daya daga cikin kashi uku wali abwai kullu ahad muslimin hasudu ma taraka in kana walad wali kullu waladun warisu abawahu fali ummihi thuluth uwassa sai a bata sulusi daya ubansa kuma a bashi sauran abin da ya san sulusani kenan وإن كان الوالد ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان ولد فلأن كل ولد وورثه أبواه فلأمه السدس وإن كانوا إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين in kuma yana da yan uwa akwai uwa akwai uba akwai yan uwa to sai uwa a bata sudusi sauran kuma sai sai sai uba a bashi nasa ya'ya kuma su raba nasu wa in kana lahu waladun falyum misl in ba da wasiyati yusi bi awlain wa in kana lahu ikhwatun falyum misl min ba da wasiyatin ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس وإن كانوا إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين in yana da ‘ya'ya to uwarsa sudusi za a bata bayan an zartar da wasiyarsa bayan an biya bashinsa a ba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ubangiji ya ce wannan gado da na raba na faɗi rabon iyaye na faɗi rabon ‘ya'ya to tsakanin iyaye da ‘ya'ya ni kaɗai na san wanne ne ya fi muku amfani saboda haka ne wannan irin rabo ni na fi sanin wanda suka fi muku amfani ko iyayenku ne suka fi muku amfani ko ‘ya'yanku ne suka fi muku amfani faridatan min Allah yake aikata shi hakiman gwani ne a cikin dukkan abin da yake yi
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين ولكم الربع تركتم إن لم يكن لهم ولهن ديكو ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم haka suke bugawa su fuka hawu wajen rabon garin na farilla daga Allah sai su ce haba da baza ha nisfu wanda za mu karanta yanzu rabi rabon mutum biyar ne shine ha rabon mutum biyar ya in ta zama ita kadai rabonta rabi jika yar ɗa haka ita ma in ta kadaita yar uwa shaƙiƙi yar uwa li'abbi miji idan ba wanda ya tare shi wayannan guda biyar su ne masu nusu nusub ha kenan ba masu rubu'i su ne guda biyu wato miji in an koro shi daga nusu ya dawo rubu saboda hijabi mace kuma bata samu wanda ya kore ta daga ya mai da ita sumuni ba tana da rubu bi kenan sai mai sulusi a sai sumuni rabon mace ɗaya ko mata biyu ko mata uku ko mata hudu shine a ɗin nan haba da rabon mutum hudu mutum hudu to su ne waɗanda za a koro daga can masu rabon rubu-rubu guda hudu ha kuma masu rabon masu ba masu sulusani masu sulusani za kuma masu sudusi wanda aka koro su daga kaman uwa kaman uba kaman jika su kuma su shida ko yar uwa shaƙi'i ko yar uwa li'abi ta haka ne suke buga abin su fuqaha'u a cikin fiqhu wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad idan matan ku sun rasu ba su da ya ba su da ɗa ɗan nan ko da shi ta zo agola ne to zai hana mijinta cikakken gado ha kuma jikanta ɗan ɗanta ko ‘yar ɗanta ko daga gare shi ko daga wani to zai hana shi samun rabin nan amma in ba ɗa ba ‘ya’ ba jika ɗan ɗa ba jika ƴar ɗa to shi kenan zai samu rabin abin da matarsa ta mutu ta bari illa ya kulle wani waradun fa in kan lahunna waradun amma in tana da ɗa nata wanda ta samu da wannan mijin mai gado ɗin ko wanda ta zo da shi daga agwalan mijin da yake gado yanzu ɗin ko jika ɗan ɗan ɗanta ko ƴar ɗanta to wannan ba zai samu nusu ɗin ba sai ya dawo rubu wa wallai ya kulle wannan wadadun fara kuma rubu mai mataragna kuna da rubu'i kashi ɗaya daga cikin kashi hudu a cikin abin da matanku suka mutu suka bari in kana da wallai ya kulle wannan wadadun wadda kuma nisfu matar ka zuwa jukumu illa mai kulle wannan wadadun fa in kana da wannan wadadun fara kuma rubu mai mataragna min ba da wasiyatin yusi na biya audain ولهن الربوع ما تركتم wannan sai an gama dukkan wasiya an biya mata bashinta an zarta mata da wasiyanta a cikin sulusi domin kowane mutum in ya mutu yana da sulusin da yake da hali a cikin sulusin kaya na a baiwa ne sadaka a baiwa ne taimako a baiwa ne kaza idan bai wuce sulusi ba to ba zalunci a cikin kashi ɗaya da kashi kashi uku dukiyansa to a zarta masa da wasiya wane ya min wahala muna tare da shi ba zai gaje ni ba amma do Allah a cikin sulusi na a bashi kaza ai min sadaka da kaza ai min sadaka kaza ai min sadaka da kaza a cikin sulusi to an zartan masa an zarta mata da wasiyarta an biya mata bashinta to shikenan sai mijin ya gaji nusu in ba da ba jika ya gaji rubu inda da ko jika wala hunnar rubu ma taraktumu illa yakul lakum walad haka kuma su ma idan mijinsu ya mutu bai bar ɗa ba bai bar ƴa ba bai bar jika ba ko ɗan jika ɗan ɗa bai bari ba to za ta gaji rubu ko ita ɗaya ko tana da kishiya ko za kishiyo guda biyu ko ko su hudu duk dai sumunin ne za a ba su su rarraba in ɗaya ce ma sumunin ne in biyu ne ma sumunin ne in uku ne ma sumunin ne in rubu ma sumunin ne za a ba su rarraba wadahunnan rubu ma tattumu illa yakul lakum walad fa in kana lakum waladun in ma in mutum ya mutu ya bar da ko ya ko dan da ko yar da to wannan an hana a samu rubu'in kenan sai a dawo sumuni sumuni kenan abinda za ta gada ita da ko su biyu ko su uku illa yakul fa in kana lakum waladun fa wannan sumuni ma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biya audainin bayan fa an zartan muku da wasiyar da kuka yi cewa in na mutu a bawa ne gida kaza gidan wuri kaza a bashi a cikin dukiya ta kashi ɗaya daga cikin kashi uku a ɗauka a bawa ne kaza a bawa ne kaza wasiya kenan kuma ana bi na kuɗi kaza sai an zartar da wasiya an biya masa bashi sannan a shiga maganan gado malamai suka ce abin da yasa koyaushe in Allah ya faɗi rabon waɗannan ya maimaita ce bayan fa bayan zartar da wasiya da biyan bashi ba ake yin gado don a himmatu kada a ko da ke ƙarshen ayar za ta zo gaira mudar in bashin ba zai wahalar ba zai cutar ba ya mutu ana binsa bashi da yawa ga magada raunana to bashin zai cutar to shi gana sai a ba yaran gado bashin kuma a bar shi da kayansa ولهن السمن ما تركتم الا ولهن الربع ما تركتم الا كن وان كان لكم ولد فلهن السمن ما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين bayan fa an zartar muku da wasiyar ku bayan an biya muku bashin ku sannan za a ba ta sumuni ko a ba su biyu ko su uku ko su hudu wa in kana rajulun yurasu kalalatan to wannan an yi magana na ya'ya da iyaye da ƴan uwa da maza da mata wato mazan aure matan aure to idan mutum ya mutu fa ya bar dukiya ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da uwa ba shi da uba sai dai dangi dangin kuma ya da ƴan uwansa amma duk uwa ta haɗa su ba uba ne haɗa su ba wannan ayar ita ce sahabbai suke cewa ayar can da ta sauka lokacin ɗari ita ce take hukunci kaza amma wannan wanda muke tare na ƙarshen sura kenan ita ce ba lokacin ɗari ta sauka ba to ana guda biyu ne wannan hukuncinta in aka bar ƴan uwa uwa ɗaya ko in ka rajul yurasu kalalatan na ƙarshen sura ko yastaftuna qul laftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa law ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yursalu lam yakul laha walad فإن كانت تسنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل الأنثيين wancan ta ƙarshe mutum ne ya mutu ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da jika ba shi da ɗan ɗan ɗa ba shi da ƴar ɗa ba shi da sai dai ƴan uwa maza da mata amma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to wannan ko da mace ɗaya ya bari uwa ɗaya uba ɗaya sai ta ɗauki rabin dukiyar in kuma su biyu ne sai a kasa dukiyar kashi uku sai a ba su kashi biyu a ciki in kuma suna da yawa to shi kenan sai a raba musu lid zakar min hazilun saye ne kowace kowane namiji a bashi rabon mata guda biyu to wannan mutum ya mutu kenan ba uwa ba uba ba da ba jika ba dan jika a komi nisan sa dan jikan to sai yan uwa ya bari wanda suke uwa daya yusu kalata ayyumra'atun ko namiji ko mace ko mace ce ta wannan namiji ne wannan irin mutuwa ko mace ce ta wannan irin mutuwa wa in kan rajul yurasu kalalatan aw imra'atun walau akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum sudus wato yana da da yana da yar uwa yana da dan uwa uwarsu daya ko ko yana da yar uwa uwarsu daya haka matar tana da dan uwa uwarsu daya ko tana da yar uwa uwarsu daya وإن كان رجل يورث كلالة امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث kowanne a bashi kashi ɗaya daga cikin kashi shidan abin da marigayi ya bari kashi ɗaya daga cikin kashi shida a yi murar wani akwai sun fari kulle wahid masu fahim kanu aksara min zalika in ko sun wuce biyu fa suna da yawa fadin zakar wa in kanu aksara min zalika fahim shuraka ofis sulusi in suna da yawa kuma sai aka duke kashi uku sai a ba su kashi ɗaya su rarraba amma nan kan babu lin zakar mizu hazilun sai ne kowanne rabon namiji daidai yake da rabon mace tunda duk gaba ɗaya ma mace ce ta haɗa dangin wato ƴaƴan uwa uwa ta haɗa su ba uba ba saboda haka babu ƙarfin namiji a nan balle ya samu kashi biyu mace ta samu kashi ɗaya uwa ce dama to kowane namiji rabon mace kowace mace rabon namiji a wannan karo na na kalala din walau akwa da waqtun fa kullu ahad min sulus fa in kana asra min zalika fa shuraka fi sulusi min ba'di wasiyatin yusi bi awdayn ghayra mudar bayan fa wasiya an zarta masa da wasiyarsa an biya masa bashin sa bashin da ba zai cuci waɗannan ƴan uwan nasa ba wasiyatan min Allah tun daga yusikum wasiyatan tun daga yusikum duk wannan lissafin da aka yi aka gama wannan Allah ne fa ya bada wannan umurni muhimmin umurni daga Allah wallahi shi Allah alimun masani ne halimun ko mai jinkirtar da ukuban mai cin dukiyar marayu ne
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله ويدي الله ورسوله ندخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ku shiga dariƙa su nawa ne ko biyu ne dariƙa tijjani Allah yana son ta yana son mai yinta ya ce inna hibbu tawabina wazkur la kaseeran la annakum tumiduna wazkur inna rabbika bukratan wasila amma ba ce dole ba yace inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya riki wannan hanya har zuwa ga Allah ubangijinsa amma kuma nuzuri ne من نذر أن يؤذي الله فليؤذيه آه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا فرق سورة جنة cika alkawari in mutum ya karba ta zama dole a kansa saboda cika nuzuri cika alkawari in an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba zuwa ziyarar wasu wani ya wanda suke cikin dariƙa ziyara bara ce shi yasa ba za mu bar gidan mu gidan shi tijjani mu je bara gidan wani wali ba kulawa da sallah da yinta cikin jama'a an samu jama'a din ba san ba yi ta girma iyaye da musu biyayya in sun rasu a rike musu addu'a jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a in kun samu yan uwa kuma ba a shanta ba ku ƙara tsoron Allah ya ku iya na ba ku da ita ce ce ka karba ka ce ka karba ku je koya muku lazumi da wazifa da zikirin juma'a tilka hududullah wa yudi Allah rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha an-nar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul azim tilka wa'annan ayoyi da muka karanta muku tun daga lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla min aw kasur har zuwa yusikumullahu har zuwa wannan duka abubuwan da muka faɗa muku tilka waɗannan fa hududullahi kenan dokokin Allah kenan iyakokin Allah wanda Allah ya hana kar a take masa su tilka hududullah wa yudi Allah wa rasulahu duk wanda yi wa Allah biyayya ya bi umurnin Allah duk wanda ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nurkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu zamu shigar da shi aljanna din nan da ka sani wanda a karkashin ginin ta a karkashin bishoyin ta akwai magudana guda hudu na ruwa da na nono da na giya da na zuma khalidina fiha za su dawo a cikin wannan aljanna Allah ya sa da mu zalika al-fawzul azim wannan shine samun babban rabo abi Allah abi manzon Allah ya samu shiga aljanna shine babban rabo ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين amma duk wanda ya kuskura ya asillah ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya ta'adda hududahu ya take haddodinsa haka Allah yake dama cikin alkurani in an faɗi sunan Allah sunan annabi in an zo wajen damiri sai a mai da shi damiri ɗaya wani ya asillaha wa rasulahu wa ya ta'adda hududahu ba a ce wa ya tar da hududahu ma domin haddin Allah shine haddin annabi ba za ta hadd wa ya ta'adda hududahu ma ba a'a wa ya ta'adda hududahu haddin Allah shine haddin annabi duk wanda ya ketare haddin annabi ya ketare haddin Allah don dama daga Allah Allah haddin yazo duk wanda ya ketare haddin Allah ya ketare haddin annabi saboda haka zamiri guda ɗaya ne kamar wani yawancin wurare irin wannan a faɗi sunaye na zahiri guda biyu sai damiri ya fito guda ɗaya saboda manufan damirin dama guda ɗaya ne wani ya silla wa rasulahu wa ya ta'adda hududahu nutkilu za mu shigar da su waɗannan mutanen naran za mu shigar da mutumin da ya haka ɗin naran wuta kharidan fiya kuma zai dawwama a ciki wa yatadda nurkhil naran kharidan fiha wa lahu azabun muhin kuma wata azaba ta wulakanci ta tabbata gare shi to irin waɗannan ayoyi ne su khawarijawa suka dogara da su suka ce duk mutumin da ya sabi Allah yayi kaba'ira bai tuba ba ya mutu wa in ya shiga wuta ba zai fito ba saboda irin wannan ayoyi da ayar bakara mai irin wannan ba su lura da sauran ayoyin ba ne dama mutane ba sa ratsa hanyar Allah sai sun riƙe wani wuri sun bar wani wuri kuma alkur'ani kullum yana ce mana ya ayyuhal ladina nudkhulu fis salmi kaffa ku shiga cikin musulunci gaba daya afatuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd kada imani da wasu ayoyi a kafircewa waɗansu ai akwai inda Allah yake cewa qul ya ibadi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi ya ku bayina wanda suka kai manya manyan kaba'ira ku bata kanku kar ku ɗebe tsammanin samun rahaman Allah saboda haka duk mutumin da ya mutu komi kaba'irarsa komi zunubansa inda ya mutu yana musulmi to ba zai dawoma a wuta ba ko za a masa horo dai horo za a masa a kai shi aljanna Allah ya kiyaye mu mun ya silla wa rasulahu wa ya ta'adda hudu nukhin naran qadab wa ru azabun muhin wallati wallati yatina alfahijata min nisaikum fastashhidu alayhin arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhun في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى توفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا idan mata daga cikinku wato cikin muminai kenan in sun aikata alfasha wato an kama su da zina inda an kama su da zina to wallati yatin alfahishata min nisaikum fastashidu kafa musu shaidu arba'atan minkum shaidu guda hudu su shaida lalle an gansu suna zina din kuma sifa ya zama iri daya wuri ya zama wuri daya komai ya tabbata to fa amsikuhunna fil buyuti sai ku rike su a ɗaki ba fita lokacin nan ku rike su a ɗaki ba fita hatta ya tafa hunan mautu har su mutu a cikin wannan ɗauri awai ƙyallar da hunan sabila ko kuma Allah ya fito da wani hukunci wanda zai tada wannan hukuncin turan da aka kawo sabon hukunci aka ce azzani yatu wazzani fajlidu azzani yatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda na mai zina ta mata da mazinaci namiji hukuncin su in samari ne ba su taba yin aure ba kowace da kowannen su ai masa bulala ɗari ɗari ɗari kuma aka kawo hukuncin rajimu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuzu anni khuzu anni wa qad ja'alna lahum sabila ku zo ku karbi sababbin ayoyi ku zo ku karbi sababbin ayoyi aurina Allah ya yi mutanen da aka tsare su har abada din nan sai sun mutu Allah ya musu hanyar fita budala ce za a yi wa budurwa in ta yi zina budala za a yi wa saurayi in ya yi zina wanda bai taɓa yin aure ba kowannensu budala ɗari ɗari in kuma sun taɓa yin aure sahihi to a jefe su har zuwa mutuwa yadda ayoyin suratun nuri za su zo su faɗa wallati ya tinar fajita min nisa'ikum fastashhidu alaihin arba'atan minkum ku kafa shaidu na mutum hudu wanda za su tabbatar da wannan abu mummuna ya faru fa in shaidu in guda hudun nan sun shaida fa amsiku na fil buyuti ku kulle su a cikin dakuna hatta da fayun al mautu har lokacin da mutuwa ta zo ta kashe su awai kallahu lahunna sabila ko kuma lokacin da Allah ya kawo wata hanya wanda za a kau da wannan hukunci dama hukunci dole ne in Allah ya saukar da shi ba zai tashi ba sai wani hukuncin daga Allah ya zo ya gare ne ya gare to Allah mana gafara Allah ji gamu Allah ga iyayen mu da iyayen mu da madan mu da madan mu Allah saka shi wannan mu da alheri Allah jigan musulmi maza da mata rayu da tattuwar barka na sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya Allah biya bukatun mu da bukatun wanda suke nema a wurin mu masu nema addu'a a wurin mu Allah biya musu bukata albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kunciyar hankali Allah ya kiyaye mana imanin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam kiyaye dukkan fitinu da alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya kana ya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله